أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah muna nuna matukar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan masallaci na Ali bin Abi Talib a cikin wannan gari na damagaram a wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar a yau talata 26 ga watan uku shekaru 2024 da lissafin haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam wanda kuma ya dace da goma sha shida ga wata mai albarka watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar za mu tashi a sabuwar sura suratul dur wannan sura ita ma makiya ce tana karantar da mu abinda surori makiya suke karantar da mu na gina mana aƙidar samuwar Allah gaskiya ne sannan kuma manzanci da ya aiko annaba da shi gaskiya ne da tattafai da ya sabkar gaskiya ne sannan kuma tashin kiyama gaskiya ne azabar da za a yi a kiyamar gaskiya ce ga wanda suka cancanta a mutu haka ni'imar kiyama ma gaskiya ce ga wanda suka yi aikin da ya dace a musu ni'ima bismillah akarmakallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الطور مكية وهي سبع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبهر المسجور الله سبحانه ربك لواقع ما له ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ويل يومئذ للمكذبين الله سبحانه وتعالى يتي والطور Ubangiji yana rantsuwa da wasu daga cikin halittun shi don ya nuna mana iko na Allah da hikimomi na Allah da ke cikin waɗannan abubuwa. Allah ce ina rantsuwa da atsur, menene atsur? Duwatsu duk wani dutse malamai suka ce da yake da itace a kan shi, ana kiran shi atsur. Idan kuma dutse babu itace a kan shi, dutse ne kawai ana kiran shi aljabal. to wannan malamai suka ce ba kowane dutse bane aka rantse da shi Allah ya rantse da dutsen tura Sina'a dutsen da Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan dutsen shine Allah ya rantse da shi domin a nuna mana girma da ɗaukaka da daraja ita ta wannan dutsen saboda Allah ya yi magana bawan Allah annabi Musa ya ji magana Allah a bisa wannan dutsen babu wani dutse da Allah ya yi magana ko aka ji maganar Allah a inda yake sai wannan dutsen وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا wanadainahu min janibi turil aymani muka kira shi daga gefen dutsen da ke dama shi wa qarrabnahu muka kusanto da shi najiyan dan ganawa kaga wannan dutsi ne mai albarka to malamai suka ce ya zaka kwatanta girman wannan dutsi da daukakar shi da darajar shi da kuma dutsen ko da, da, da kogon hira ke ciki wanda a nan ne aka fara yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wahayi wasu malamai suka ce dutsen tura sina'a shi ne ya fi kowane dutse girma da daraja suka kawo hujja domin shi a nan Allah magana ya aka ji nan kuma Allah turo magana ya mala'ika jibril ne ya faɗe ta wasu suka ce a'a dutsen tura sina'a yana da daraja a irin daidai tashi a zamani irin wancan haka shi ma wannan dutsen na kogon hira yana da kima yana da daraja saboda na farko dai na cikin haramin makka kaga haramin makka dama wuri ne mai alkurma na biyu nan ne mandan Allah ya sallallahu alaihi wasallam yake zama na uku nan kuma jibril ya zo ya zo mashi da wahayin farko to ala ayyati halin Allah dai ya rantse da dutsen tsuri sina'a na biyu Allah ce wa kitabun masdur ina rantsuwa da kitabun masdur littahin nan rubutacce wa huwa lauhil mahfuz shi ne littahin lauhil mahfuz wanda an rubuta dukkanin komi na duniya da ma na lahira wakila aka ce al-kutubul munazzala ko kuma an an ce kitabun masdur ana nihin littattafan da aka samkar shi yasa malamai suka ce Allah ya rantse da dutsen da aka yi magana da annabi Musa sannan kuma Allah ya rantse da littafin da aka ba annabi Musa shine at-Taura dukkanin rantsuwar guda biyu ta shahi annabi Musa sallallahu alaihi wa sallam fi raqqin manshur wanda yake shi wannan littafi din rubutacce yana cikin raqqin wasu takardu ko wasu allina ko wasu fatoci shi dai kasan dai littafi ana rubuta shi a wani abu ne manshur wanda yake rarrabe za a ga wannan takarda daban in ta cika a sa wannan in ta cika a sa wannan an gane ko to Allah ya rantsi da wannan littafin wal baitul ma'mur Allah ya rantsi da baitul ma'mur shine wani daki a sama ta bakwai wanda malamai suka ce ko hadisi ma tabbata daga manzon Allah hadisi Abu Huraira yake cewa fis sama'i sabi'a cikin sama ta bakwai baitun wani daki ne yuqalu lahu al-ma'mur ana kiran shi baitul ma'mur bi hiyalil ka'aba saitin inda ka'aban mu ta duniya take to inda zaka meke abu daidai gaba sama to zai je kan daidai baitul ma'mur shi kuma daga can inda za ka zuro abu ƙasa zai zo bisa kan ɗakin ka'aba to wannan baitul ma'amur ɗin wani ɗaki ne a sama ta bakwai wanda shi ne madadin ka'abar da muke da ita a doron duniya to irin wannan ka'abar ce amma a sama ta bakwai wanda Allah ya ma mala'iku yadda mu muke zuwa haji haka su ma mala'iku suke ziyartar wannan ɗakin su je su yi haji an ce kowace rana akwai mala'ika dubu saba'in da yake zuwa idan ya shiga ya yi ibada ya fita baya ƙara samun bizar da zai dawowa har kiyama ta tashi saboda yawan mala'iku in aka ba wannan biza kuma ana jira wannan a bashi wannan a bashi kenan ku gane ƙa'idodin nan da sa'udiyya take bi na shiga da fitan mutane ƙa'ida ce wacce shari'a ta yarda ita domin idan da babu wannan ƙa'ida za a wayi gari aikin hajjin ba zai yi ba domin yanzu misali an yi tanadin ruwa an yi tanadin abinci ruwan da za ku sha ruwan da za ku yi alwala ruwan da za ku yi wanka inda za ku kwanta an yi tanadin na mutum dubu ɗari sai mutum miliyan biyu suka je yaya za a yi dole a samu cinkoso ƙila ma a samu wata rashin lafiya domin hatta da likitoci da magunguna na in jama'a ta cinkusu da za a yi magani a san yadda za a yi ai tanadi ake to amma mutane sai su je su daga ganin wai kamar an matsa musu ba wanda ya matsa maka sai ka je haji idan da hali ka je in babu hali baka da wani lahi a wurin Allah aiki ne na ibada ce ta dukiya ne akwai yayi mara akwai ya hakura Allah kawo kamar zakati yanzu ba suna can suna ta hudda ba ana ta rabawa to kai nawa ka raba to na ma nawa ma gare ka bare ka raba kai yanzu hedi in an raba a baka do haka aka yi hakuri an gane ko Allah ce wa taqafil marfu na rantse da rifi madaukaki rifi mai daukaka taqafil marfu shine abinda ake nihi da shi sama domin Allah ya sanya ma sama suna cewa tana da rifi wasu waja'alna sama'a taqafan mahfuza mun sanya sama ta zaman turifi ne mahfuzan tsararre wa hum an ayatiha mu'ridun ku kafire game da ayoyin da ke cikin sama suna bujirewa kaga ashe sama rifi kuma mahafuz tsararre sannan sama wani gini ne wanda ya tsaru daga ganin aibi daga cikin shi Allah yana cewa mu duba mu ga sama hal tara min fidur shin mun ga wani tsago a cikinta summa menene irji sumarji da basara karrataini مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ka sake maimaita ganinka zuwa ga sama to ganin naka zai dawo yana mai gajiya bai ga abin da yake na aibi ba wannan da aka ce so biyu ko da so dubu biyu za ka yi ba za ka gani ba da haka Allah yana rantsewa da sakafin marfu sai kuma Allah yake cewa menene والبحر المسجور Allah ce wal baharil masjur ina rantsewa da al bahar wani teku masjur wanda ake tafasa shi idan kiyama ta yi ya tafasa ya tsotse ya kare wani ruwa ne wannan wasu malaman suka ce duk tekun duniya ce wasu kuma suka ce a'a wani ruwa ne keɓantacce da Allah ya tsora al'arshi a kan shi kamar yadda yake cewa kana arshuhu alal ma'i al'arshin Ubangiji yana kan ruwa ne, liyabulwa kuma ayyukum ahsanu amala don ya jarraba ku yaga cikin kuwa zai kyautata aiki. Don haka nan wasu suka ce shi ne, to kana iya ɗauka dukkanin ne, kuma shi ruwa yaya aka wannan siffanta shi da ƙafewa ko tafasa, saboda ruwa zai tafasa idan ƙiyama ta zo domin ya tsotse ya ƙare, yadda kasar ruwa na tafasa a tukunya. haka ruwa aka ruwan teku zai tafasa sai ya zamanto alfarik abin da ya kare babu shi shine baharul masjur shine kogin da yake tafarfasa an gane ko kenan wanda yake ake kunnawa ya zama wuta ma ta kama shi ya zama kamar isansu ya kama da wuta duniya kaga ta lalace kenan sai Allah ke cewa إن عذاب ربك لواقع inna azaba rabbika wannan shine jawabil qasami dalilin da yasa Allah ya rantse da waɗannan manya-manyan abubuwa guda biyu wannan guda nawa kenan wajen guda shida ko Allah ya rantse da dutsen dura sina'a da littafi da kuma wannan baitul ma'mur da wannan taqabul marfu da baharul masjud kaga abubuwa guda biyar wasu na cewa rantsuwar farko ta shahi annabi Musa da littafin shi abu na gaba kuma ya shahi manzan Allah da annabta shi domin a tabbata maka waɗannan annabawa guda biyu sun yi gwagwarmaya kuma da'awarsu tana da alaƙa da juna Allah ya ka jawabin ƙasar ya ce inna azabar rabbika lalle haƙiƙa azabar ubangijinka da ya yi alkawali ga kafirai ko ga wanda suka cancanta da azabar lawaƙi'un wallahi mai abkuwa ce tabbas za ta zo in ta zo kuma ma lahu min dafiq من دافع ma lahu min dafiq babu wani wanda ya isa tunkuda azabar ai laisa lahu min dafi'un yadfuha babu wani mai tunkudewa da zai tunkude ta qabla wuqihi tun kafin abkuwa azabar an ga ta tun karo kan ta zo ayi maganin ta babu shi haka wa ba'da wuqihi bayan azabar ta zo wani kuma yayi amfani da fawa da ƙarhin shi da wata dubara ya tunkuda azabar haida kuma babu kenan ba a iya kare ta kafin ta zo ba a iya maganin ta in ta zo to wannan azaba ita ce azaban lahira to amma wannan azaba ga wane ne take ba a tunkuɗe ta sai ga mutumin da yake kafiri ne zalla ya mutu akan kafirci to wannan shine azaba ta tabbata a gare shi kuma ba za a tunkuɗe mishi ita ba amma mumini mai saban Allah lalle haƙiƙa azabar Allah lawaƙi'un mai abkuwa ce in Allah bai ga damar yahe mishi ba ba wanda zai iya hana shi haɗu da ita sai dai tana da mai dafa inta wanda zai tunkuɗe ta waye zai tunkuɗe ta rahamar Allah saboda shi mumini ne ta iya yiwa tun karan fari ta tun karo kan ta zo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma min abdin ya mutu babu wani bawa da zai mutu ranar da zai mutum sai aka samu mutum arba'in arba'una rajulan mutane guda arba'in layi shiriku na billahi shai'a wanda kwata-kwata ba mushirikai ba ne mutum arba'in suka mushi sallah Allah zai ba su ceton wannan mutumin ba za a mushi azaba kabari ba ba za a mushi azaba ba yanzu wannan addu'a da aka yi da Allah ya ce a yi aka roƙi Allah ko mutanen kirki suka roƙi Allah ta tunkuɗa azaba ko bata tunkuɗa azaba ba amma ka kan wata tunkuɗe ta kan kafirai kan mumini nan za ka raba mutane a shekara biyu ne sannan ceton da Allah zai yi yana yana ana ceton wanda suka saba ma Allah sun canta a wuje wuta idan aka cece su an tunkuɗa azaba ko ba tunkuɗe ta ba ceton da annabawa da bayin Allah za su yi ga wanda suka cancanta amma azaba sun tunkuɗa wannan azaba ko sun kuɗe ba sun tunkuɗe ƙur'ani zai yi ceto azumi zai yi ceto suratul baqara da ali imran za su yi ceto sannan makarantin alƙur'ani zai yi ceto ga ahalin shi shin waɗannan duka wanda kaga za a ceta wanda ya cancanta da azaba ne sai a tunkuɗe mishi wannan azaba ta dalilin falalar Allah da rahamar Allah amma ita rahama Allah ai ka san tana shafan mumini ne kaɗai ba ta shafan kafiri a gobe kiyama ko domin rahamaniya ce ta lahira ba rahamaniya ba ce ta duniya wadda ake musharaka tsakankanin mumine da kafirai mun fahimci wannan ko saboda bisa ka'idar da Allah ke ta inna Allah la yaghfiru an yushraka إن bihi الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Allah yana baya gafara ga wanda ya mutu yana shirka amma yana gafarta ma wanda ya mutu ya wallahin da bai kai shirka ba kaga lahin da bai kai shirka ba shi ma ana ma mai shi azaba amma kuma ana tunkuɗe azabar amma ta kafiri wa Allah ke ta malahu min dafiq ita wannan kan ba ta da mutun kuɗa dan ba mai tunkuɗe ta me ya sanya dan me za a fasara akan kafire ne Allah ai ta yi sala sa'ilun bi azabin سائل بعذاب واقع to fasarta mana للكافرين ليس له دافع Allah ce mai tambaya yana tambaya daga azaba mai abkuwa za ta abku a kan suwa lilkafiri na a kan kafirai laisa lahu dafi ba ta da wanda zai ishe ta ba mai tunkuɗe ta ashe kaga azabar nan ga kafirai ne ba a tunkuɗe ta ko Allah tsare mu da kafirci Allah ka samu zana cikin musulmi muminai Allah ka gafarta mana sai Allah yake cewa يوم تمور السماء مورا ranar da za a musu wannan azabar kuma ba mai tunkuɗe ta a gare su yau matamuru sama'u maura ranar da sama za ta girkice ta zamanto mauran jajajir ta yi jawur kuma ta zama mai rauni tana farfashewa kamar yadda Allah ke cewa idza sama'un fatarat wa idza فطرت idza sama'un shaqqat إذا السماء انشقت kaga wa yawma tashaqqaqu ويوم as-sama'u تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا wannan da Allah yana nuna maka gobe kiyama sama za ta tsatsage to za ta rika canza kala ta sa- ta rika yin wani kalar da ba nata ba har ta koma jajajir daga nan kuma sai ta faffashe ta tsage to ranar da za a musu azabar da ba za ba ta ba an tun kuɗe ma kafirai azaba ba yau mata muru sama'u maura kaka abin yake وتسير الجبال سيرا
wa tasiru aljibalu sayra wanda kuma duwal watsu za a tafiyar da su tafiyarwa domin duwatsu za ka ga iska tana ɗaukan dutse kamar yadda iska take ɗaukan abdiga ko kaɗar da aka cire guriyai duk wanda ya san kaɗa in ka santa ka cire mata guriya ɗan nauyin ma da ke gare ta babu sai iska ta zo ba za ta bar ta ba haka ne ko ba haka ba ne to haka za a mai da duwatsu ka san ko dutse da nauyin shi kaga iska tana ɗaukan shi kai ka san iskan nan ba mai barin hallaka ba mai barin ɗan adam bane da rayuwa ba mai barin ɗan adam bane cikin jin daɗi wannan ba iskan da aka saba mana bane shi yasa Allah a wata aya yake cewa wataral jibala tahsuha jamidatan wa hiya tamarru marra sahab السحاب za ka ga duwatsu kamar su tsammanin abu ne sandararre duk da ma a nan duniya abin ne sandararre amma ita duwatsun wahiya za ta kasance tamurru tana shuɗewa tan a cikin iska mara sahab irin yadda girgije yake bin saman kanku haka duwatsu za ta rika bin saman kanku Allah ya riga ya tada kiyama to shine yawma tamuru sawanan wa wa tasirul jibalu sayra ran da Allah zai nike duwatsu ya sheke su shekewa su zamanto babu su su zamanto haba'an mansura kura abin shekewa babu ma duwatsun me zai faru فويل يومئذ للمكذبين
fawailul yawma izin a wannan wunin kan azaba ta tabbata a wannan ranar da hallaka da uquba ga mutane wanda suka kasance almukazzibina masu ƙaryatawa kenan azaba ta tabbata ga waɗanda suka ƙaryata Allah suka ƙaryata saƙon Allah suka ce kiyama ƙarya ce annabawa maƙaryata ne annabawa masahirta ne ai ba ma gaskiya ba ne babu wani rayuwa bayan mutuwa ai ƙarya ne duk ana so a yaudari mutane ne to a wannan ranar masu irin wannan wanda suka je ma Allah da wannan lahim to su azaba ta tabbata a kansu hallaka kala kala za ta wajaba a kansu sai Allah yake cewa الذين هم في خوض يلعبون alladina hum fid dunya waɗanda su ne suka kasance a duniya yahuduna suna kutsawa suna ƙara shiga filbaɗili a cikin ɓanna wa yattakhizuna dinahum huzuwan wa la'iban suna riƙon addini abun wasa abun wargi la haula wala quwwata illa billah wato ka rika jin mutum ya ɗauki addini abun wasa abun wargi amma ya ɗauki abubuwan ƙarya da shirme wato ya ba su darajar da addini bai taɓa samun irin wannan darajar ba a wurin shi kuma ba zai samu ba yau idan kun ji rediyo kun ji mutanen da suke magana akan demokuraɗiyya kun ji wani mutum wai ɗan rajin kare demokuraɗiyya wanda yake cewa ai an yi bincike an gane kakaf tsarin mulki babu tsarin mulkin da yake da alheri in ba demokuraɗiyya ba da Allah zan tambaye ku tsakaninku da Allah ba tsarin mulkin da yake da alheri ba demokuraɗiyya ba tambaye ku niki kun mushi mawafuka a shi haka ne ba mu yarda ba shi ma ƙarya yake ana biyan shi ne daga wani sashe don ya faɗi wannan magana abin da yake samu na kuɗi a wannan hanyar su suka sa ya faɗi wannan magana idan da za ka gefance shi ka ce mishi da Allah yi mana bayanin gaskiya ya na rantse da Allah ya yarda da bakuraɗiya ba alheri a cikin kuma wai da muka tambaya a ka mana alherin demokuraɗiyya me yasa ba a ka ba ake sai dai a raka yaudarar mutane ta muka yi a afirka a ka inda aka yi demokuraɗiyya arzikin ƙasar ya tabbata kuma ta zamana lahiya batta da rigima batta da nakasin tattalin arziki ba ta da mayaudara ta kai tudun mun tsira a gaya mini ƙasa ɗaya a afirka aka rasa yau za ku rika ƙarya afirkan muke da ranmu wannan ba labari ba ne na gobe ko na baya wanda za a cewa wani bai gani ba wanda na gani ka gani muka gani ne ga ƙasashen afirkan nan inda kake ciki da ake demokuraɗiyya ba zaman lafiya din rigimar da kuke ta ƙasa tana tsaye a yau demokuraɗiyya ce ta ka rigimai tsayuwar ƙasar demokuraɗiyya ce ta kata talaucin ƙasar demokuraɗiyya ce ya ta kata in ƙasar ba ta da abinci demokuraɗiyya ta kari shin abincin in ba ba aikin yi demokuraɗiyya ta kari shin aikin yin idan ba kuɗi demokuraɗiyya ta talauta ƙasai idan ana faɗa demokuraɗiyya ta ka faɗa to ka gaya mana wani abin da demokuraɗiyya ta tsina na a inda kake a Nijar. na ga wani mara sanin ciwon kanshi wai yana nuna gine-gine na niyame da aka yi gada mahaukacin banza da baka san abin da kake ba dauko wannan gadai ka dauko dan Niger sai ka samu dan Niger dan Niger da yake da haƙi bai cancanta a mishi gada ba ya cancanta a bashi abinci a bashi ilimi a bashi karatu aka je aka kwashi kudin aka ba wasu kai gada aka yi sace-sace kana ta mahanin gada alheri ce idan ka auna gadar da yadda 'yan Nijar take ciki a je a raka eshanjar mutanen Nijar suna mutuwa da yunwa sabro yana kashe su yunwa tana kashe su ga wasan a ƙauyukan su an koro su an hana su noma an ƙona musu ƙauyuka an kwace musu dabbobi an kwace musu dukiya kai ka zo nan kana gada kana nuna birnin Yamai wanda birnin Yamai a cikin Nijar bai dauke ba kashi bi cikin 100 din Nijar kai ba ma birnin Yamai ba ka gama mata ma da sauran biranen duk wurin da ake kira urban komin ba rural ba urban in ka hada su mazamuna wurin mutum goma sha ɗaya ne cikin cikin ɗari a mutum goma sha tara ne cikin ɗari a 'yan Nijar mutum tamanin ba ɗaya saba'in da tara suna rural ne da ƙauyuyyuka da gidajen gona da gidajen tabarni yaya an go ƙasa duka suna da haƙi ka ware wasu minority ka gina wani ɗan wuri wani wurin ma duka titin gaba ɗaya a titunan da suka cancanta a makwalta a niyani idan titi dubu ne to titin da yake da kwaltar bai kai titi hamsin ba dibi garin nan na da magaram inda ya dace a sa ma kwalta titunan da suka cancanta a sa musu kwalta wanda aka sama kwarta ɗin sun kai kashi ɗaya cikin ɗarin titunan garin nan to je kan maraɗi je ka agadar je ka difa je ka tawa je ka doso je ka tilaberi ba nan bane kwamitin irban ɗin ba nan bane kwamin irban to nan ɗin ma gaba ɗaya kwalitar ta rowa ce ba gaskiya ba ne wannan ne za a gwadawa cewa an gina ƙasa ka taba ganin ginin ƙasa mutanen ƙasa suna watsiya suna taya suna bara a Senegal kuna kwaso su ƙasar tana gine za su yi bara Senegal me yasa suka ce Senegal bara ƙasar tana gine tana gine an raya ta demokuraɗiyya ta shimfiɗa arziki shine suke Algeria ana wulakanta su tana bara shine suke birnin Accra ana kamo su shine duk biranen da kaje zaka samu dan Niger kar ku dauki yan Niger ma ko ku kun dauka iya yan Niger iya ta yan siyasa ce da diyansu su ne in sun ji daɗi Nijar ta ji daɗi in sun wulakanta Nijar ta wulakanta ko kun sallama ba mu sallama ba saboda mu yan Nijar ne Nijar ta mace mu duka wani ba zai ji daɗi ba dan jin daɗin ka na zalunci ya tsaya ka ce wai Nijar ta tsaye kai kai tsaye mu daman Nijar take bana haka take bara na rantsi da Allah take bana to haka take bara shi yasa da aka sa takunkumi ni ban san ba an sa takunkumi da take buɗe ma ni dai irin wannan takunkumin ina da shi yanzu da aka sa ma bai wuce wanda nake da shi ba daman ni zan nema maka na abinci ni zan yi noma na ni zan yi sana'ata to da take bu da take ba takunkumi ma haka ne da takunkumin ta ma haka ne amma kila yan maula wanda in wani ya sato miliyan 100 zai ba su miliyan 1 su raba su ne bai sato ba miliyan ɗarin da haka tasu ɗaya ba ta zo mai suka ce sun gane bambanci e ka ga bambanci mu amma ba mu ga bambanci domin daman kayan jama'a ne ake kwasawa a ɓoye a ɗan maka to yanzu mu jama'a ta hana kayan ta ai ga ba ni matsala ba ce aka samu Allah samu gane da haka nan Allah ya ce wailin yawma idhil lil mukazzimin sai Allah ke cewa mi alladhina hum fi khawdin yal'abun
alladhina hum fi khawdin yal'abun waɗanda suke kutsawa cikin banna suna riƙon addinin su abin wasa ya gaga malam yawma yad'una إلى نار جهنم دعا ranar da za a raka tunkuɗa su ana kada su ila nari jahannama zuwa ga wutar jahannama da'a tunkuɗawa an gane ko ba wai a tura ka a'a wannan tunkuɗa ba ta polisi bace ba ta soja bace mala'ika ne zai sa ha- wani hannu ko menene ya tunkuɗi ƙeya ka ka san ko ƙarhin ba na wasa bane ya hankada kalamin jahannama Allah tsare mu ba kai ba su wanda suka cancanta Allah tsare ka kai da shigarta yau ranar da ake tunkuda su zuwa ga wutar jahannama ayyusaquna yadfa'una ana tura su ana kora su ila nari jahannama zuwa ga wutar jahannama da'a tunkudawa ana hangaza su idan an kada su sun fada da ƙarhi hancinsu ya bugu da wutan ne za a ce musu هذه نار الذي هذه نار الذي كنتم بها تكذبون sai a ce musu hazihi narul lati kuntum biha tukadibun wannan ita ce zabaniya za su gaya musu haka taqari'an wa tawbihan dan wulakanta su da bakanta musu zuciya da bata musu rai sai a ce musu to wannan ita ce wutar jahannaman da kuka kasance a duniya kuka ce ƙarya ce annabawan ƙarya ne wutan ma ƙarya ce to ga ƙaryan nan ku je ku ji ƙarye sai me ake cewa أفظهر هذا أم أنتم لا تبصرون sai a ce masa afa sihirun haza yanzu wannan wutar da kuke ciki ita ma sihirin ce amma antum la tubsiruna ko kuma ba kwa gani shin ba ku ga wutar bane A ina wutar da kuka ce ƙarya ne ina wutar da kuka ce sihiri ne kun ce abinda annabawa da suka zo sihiri ne hauka ne to yanzu wannan sihirin ne ko gaskiya ne sai a ce musu اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم islauha ku je ku ƙori da ita udkhuluha dukhulan ku shige ta cikakkiyar shiga ku nutsa a cikin ta ko ina din ku musiba ta talallabe ku fasbiru in kun ga dama ku yi hakuri aula tusbiru in ma kun ga dama kar ku yi hakuri sawa'un alai duk ɗaya ne a gare ku ita jahannama da mai hakuri da wanda bai da hakuri matsayinsu ɗaya ka san haƙuri a nan duniya da da amfani ko domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ana cin nasara ne da haƙuri duk abin da kake nema ka yi neman bakin ƙoƙarinka abin da kake iyawa kuma ka yi haƙuri ka ci gaba da jurewa da jajircewa za ka cimma nasara an gane ko da haka haƙuri a duniya yana da amfani ko bayya to a lahira 'yan wuta in suka shiga wuta madadin in sun yi haƙuri ba sa kuka wasu suna kuka to da mai kukan da wanda baya kukan ba wanda za a tausaya ma shi ya sanya 'yan wuta tun kafin a je wutar an dai yanke musu hukuncin tahiya wutar an musu ɗaurin da za a kora su wutai sai ƙananan mabiyan da suka bi wasu a ɓata ai ka san akwai wanda shi ya fasan gaskiya amma masu gidan shi suke kan bata bari ya bi su saboda abin da yake samu wa qala du'afa lil ladzina takbaru sai waɗannan du'afa din kananan sai su ce ma manyan su inna kunna lakum taba'an ranka ya dade mu a duniya ku muka bi ko da abu mun san gaskiya ne kowa ya faɗe shi muna muku biyayya muna girmama ku fa hal antum mugununa anna min azabillahi min shay'in ko kuma za ku yi amfani da damaku ta manya a nan kuma na wani maganin wani abu daga cikin azaba ba duka ba ko ya rage mana wani nau'i na azabar ƙalu ya ce sawa'un alaina a yau mu da kudin matsayin mu ɗaya a- a a jazi'ina amsa barna ko mu nuna gajiyawanmu ko mu yi haƙuri duk ɗaya ne malana min mahisun ba mu da inda za mu bi mu tsira babu wurin tsira da mu da ku duk ɗaya ne sai Allah ke cewa إنما تجزون ما كنتم تعملون
sai a ce musu innama tuji zauna ma kuntum ta'malu kawai ana saka muku ne da abin da kuka kasance kun aikata ai wala yadhlimu Allah ahadan Allah bai zalunci kowane ɗaya daga cikin mu- halitta ba bal yuza- yujazi kullan bi amlihi ya saka ma kowanne ne da aikin shi sai Allah yake cewa إن المتقين في جنات ونعيم innal muttaqina Allah ya dawo zai yi labari irin na yadda ya saba a alkur'ani duk sanda yayi a magana akan eh, wannan mutanen kirki zai yi magana akan mutanen banza duk sanda ya magana akan eh, wuta zai yi magana akan aljanna in yayi magana akan masu imani zai yi magana akan kafirai domin ka an maka bayanin kafirai da halayensu da ayyukansu an zo an maka maganar muminai da halayensu da ayyukansu to yanzu da wannan abin guda biyu ne zaka gane ƙarya ka gane gaskiya amma idan abu ɗaya takare ka sani to ai wancan da baka sanin ba baka iya bambance shi wannan kishiye shi ya zama to ka jahilce shi kamar yadda muke gaya muku in ba dan baki ba ba za a san fari ba zawwar baki ta sa aka gane fari fari ne ko da da ka gan shi yana haske inda in baki bai zo ba duk sanin da ka mishi ba za ka gane yana da fari ba sai in baki ya zo an gane ko to don haka qur'ani in yi magana abu mai daɗi sai ya magana abu mai muni in yi magana abu mai muni sai ya magana abu mai daɗi saboda a raka bambancewa don a sami ilimi mai amfani ba ilimin yaudara ba innal muttaqina lalle waɗanda suke kiyaye dokokin Allah su ne bididdi ula'ika bididdi ma ula'ika suna cikin kishiyar abin da waɗancan na ɗazu da muka ba da labari kafirai to su almuttaƙina kishiyarsu ne to wurin zaman su ma kishiyar wurin zaman kafirai ne kamar yadda a duniya aikin muminai kishiya aikin kafirai ne aikin kafirai kishiya ne ga aikin muminai ko haka kuma manuhar muminai ta sha bamban da manuhar kafirai manuhar kafirai ma ta sha bamban da manuhar muminai kowa yana da tashin manufar haka yana da nashi aikin yana da nashi aqida to haka a lahira ma haka wurin zaman su ba daya ba kamannin su ba daya ba abubuwan da za a musu ba daya ba wancan za a bashi ni'imar Allah wannan zai haɗu da azabar Allah wannan a nan duniya ya wulakanta dokar Allah ya yi abin da ya ga dama shi ma za a wulakanta shi kamar yadda ya wulakanta dokar Allah gobe kiyama wannan a nan duniya ya yi biyayya ga dokar Allah ya yi haƙuri bai biye ma son zuciyar shi ba shi ma za a ba zuciyar shi wannan ladan abin da ta haƙura ba ta bi ba za a ba ta lada a ni'imtar da ita mun gane ko kenan ba ɗaya ba ne mu gane Allah yana da bayin da zai ma ni'ima yana da bayin da zai ma azaba kuma dukkanin su bayin Allah ne amma kowane bawa shine ya tanki shi ya zaba abin da zai yi hanyar da za ta kai ka inda za ta kai kai ka dauke ta hanyar jahannama ga ta nan tudurwa da kwanoninta da hawa da wahala ka daure kake bi aka shaya shi da kai ka tone inda ka kamu ka tone kai gaba hanyar jaha hanyar aljanna ga ta nan hanya ce express ba kwana ba wani wannan ba ma ko kura zaba ba idan mun mai tahiya aljanna ya dawo ita jahannama ce ake tahiya a dawo akwai wanda suke dawowa sun hwasa in sun ga abin bala'i ne to amma aljanna ga ta nan hanya ce tudurwa zuwa kawai ake kai ka yarda ka hauta ga ba gargada ba ramuna ga ba matsaloli amma dirshin matsala ta karzabu mai matsala ka hau kai ka tsaba ma kanka shi yasa Allah ki ta innal muttaqina lalle su masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin gidaddajin aljanna wa na'im da ni'imomi da Allah zai musu sai Allah yake cewa فاكين ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم fakihina suna masu farin ciki suna masu ni'imtuwa suna masu jin daɗi bima atahum rabbuhum dangane da abin da Allah ya ba su minan na'im na ni'imomi min asnafil mumalab na daga nau'i'ikan ababen jin daɗi minal ma'akili na daga abinci wal masharibi daga abin sha wal malabisi daga abin sawa wal masakini daga abin wurin zama wal marakib da abin hawa wa gairi zalika da wani ni'iman ma da ba wannan ba wa waqahum azabar jahim kuma ubangiji wa qad najahum ya riga ya tsare su min azabin nari daga azabar wuta dama Allah ce fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljan wanda zuhziha anin nari aka nisantar da shi daga wuta yayi aikin da za a nisanta shi daga wuta a kare shi daga wuta wa udkhila aljannata aikin ya shigar da shi aljanna faqad faza wannan tabbas ya rabanta saboda haka Allah ke ta wa waqahum azabar jahim mun rige mun tsare su da azabar jahannama me za a ce musu كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون sai a ce musu kulu ku ci ku ji daɗi ku ci duk abin da kuka gani na ci ku sha duk abin da kuka gani na sha hani'an wato kuna abin yaba muku ana girmama ku kun ji daɗinku madalla da abin da kuka yi bima kuntum ta'amaluna sababin rahamar Allah sababin imanin ku sai muku jagora zuwa ga samun rahama babu mai shiga aljanna dan aikin shi aikin da muke yi sababi ne ya kai mu mu samu rahamar Allah rahamar Allah ce za ta sa mu samu aljanna kafirci sababi ne na ya kai ka ya raba ka da rahamar Allah ya dora ka kan tab dandalin azabar Allah shi yasa ake bare shi sai Allah yake cewa متكئين على سرر مصفوفة mm, وزوجناهم بحور عين muttaki'ina alhalin suna kishingida ala sururin akan gadaddajinsu gado irin na aljanna masufufan sun yi wato suna masu halin jerawa da juna ba tare da sun ba juna baya ba babu wani ɗan aljanna da zai ga bayan ɗan uwan shi kowanne yana fuskantar ɗan uwan shi ne sannan kuma masu musu hidima na mala'iku da iulidanil mukhalladuna su ma suna masfufan suna masu safu sahu a tsakankaninsu domin me sun dan miƙa ma wancan kayan ni'ima amma wancan hidima amma wancan hidima an gane ko waɗannan haka suke sai Allah ke cewa ni وزوجناهم بحور عين kamar yadda Allah ke cewa wala turudin mutaqabilina suna kan gadaddagi mutaqabilina suna fuskantar juna wa zawwajnahum kuma za a auratar da su ja'alna lahum za a ba su an gane ko saboda su samu kwanciyar hankali da nutsuwa sai a kawo musu mata to daman na mutum ya samu gida ya samu abinci ya ci ya ƙoshi ga lahiya ga kuɗi ga wadata ga jin daɗi me ya rage mishi sai mace dan in duk wannan suka zama to baka da aure gwamro ne kai akwai matsala to shi yasa a aljanna babu gwamro ban mai mace daya ban gwamro kaji wannan ne ba a aljanna macen ka daya to babu ita sannan gwamro babu shi aljanna in ka tafi aljanna ko nan ka saba kai gwamro ne sai amma aure wa zawwajnahum za a auratar da su bi hurin in da irin wasu ƴan mata sai aka ka faɗi siffar su wato haura'a ne da kuma in masu manyan idanu masu kuma bakin idan baki ne horin hori ne shi horin tabbas hori ne bakin kuma tabbas baki ne ba bula-bula ba ne ba ja ba ne kasan in ka ga mutum da shan ido ai ka ga ba mai kyau ba ne ko? da ka ga mai jan ido da wuya ka ga ya kyau ko? Allah ta'ala samu dace saboda haka nan su suna da hurul i hurul in an aura musu irin wannan matan subba ce ta mace ta zamanto tana da idanuwa manya sun cika ka san yaro alamun kyan yaro me yasa yaro ke yarinta take da kyau za ka ga idan shi ya cika gurbin kai kuma idanka bai cika ba gurbin an yi kamar an dasa ruwa a cikin wani abu Allah na gani da haka wata wajinahum bi hurin i za a auratar da su da matattakin aljanna me za a yi والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألهقنا بهم ذريتهم
Mm.
وما ألتناهم من عملهم من شيء
Mm.
كل امرئ بما كسب رهين
Ubangiji bayan ya yi bayani saboda tausayawa shi da falalashi da karamcin shi da kyautar shi da ihsanin shi ga muminai bayan ya yi bayanin mutane wanda suka yi ayyuka na ibada suka je aljanna yanzu sai zo na magana akan zuriyarsa ƙanana wallazina amanu waɗanda suka yi imani wattaba'atuhum zurriyatahum zuriyarsu ma suka bi su bi imanin ha- da imani alhaqana bihim Allah ce za mu hada su dan malibai zuriya abinda ake ni yaran ka kanana ba dukkanin abin da ka haifa ba domin idan ka haifi da ya girma yana da iyali shi da zuriya ko bayya in ya aikin ibada shi ma yadda aka maka kara amshi ko da an hada ku amma dai kaga kananan ne su aka ma promotion ba demotion ba saboda su ai kananan yara ba su yi aiki ba ko yaro yanzu aka aihe shi yaro dan karami in ya mutu aikin me to komai lahin me yayi shi ya sanya in kace dan aljanna ya ce ka hujja in kace dan wuta ne a ce ka hujja a wani bangaren zaka ga ana hada su da uwansa a wani bangaren zaka ga ana ware su a yi musu imtihani Allah ka shirye da mu to kenan za a hada su da zuriyar su wama alatinahum min amalin min amalihim min shay'in kuma ba tare da Allah ya ciro cikin aikin iyayen bane ya kara ma ƴaƴan kawai farala Allah shi cikakken aikin su yana nan Allah ke cewa kulli mri'in kowane mutum da ka sani bima kasaba rahim yana jingina shi da aikin shi ne ba a dauko aikin wani a dora maka amma ana iya dauko lada a ƙara maka amma Allah ba zai dauko aiki ba lahin ka daya amma a sa maka lahi bi bai yiwa kowa ana jingina shi ne da aikin shi sannan وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون wa amdadnahum bi fakihatin zamu dade su bayan watan ni'ima gaba ɗaya kuma sai mu karo musu wata ni'ima din alhaqanahum sai mu hada su bi fawakihin da wasu ababan marmari waluhumin da wasu namomi min anwa'i shata wanda suke da nau'i mabambanci an gane ko zamu ni'imta su da ababan marmari iri daban-daban walahamin da nama amma kun san naman lahira na aljanna galiban daman naman tsuntsaye ne mimma shtahuna dangane da abin da mutane suke sha'awa da ma wanda kai baka ma san shi ba sai Allah ya karo maka kan sha'awarka sai Allah ke cewa يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم yatanaza'una fiha wato su yan aljanna yatanaza'una fiha suna yin kai kawo a tsakankanin 'yan aljanna yara wuldan da makalladuna suna kai kawo a cikinsu wannan ya je ya kai can wancan ya kai can wancan ya kai can ayyata aɗefu na fiha za a rinka kaiwa ana mammeka musu a cikin aljanna ɗin ka'asan wasu gidauniyoyi jami'in gidauniya ba a ce ma gidauniya gidauniya in bakko ne a cikin ta bai kamata ka zama gidauniya yanzu kai ba ko kace da Allah a dauko mishi gidauniyar ta sai ka dauko mishi ta zero me amfanin ta to in kaji an ce ka asal ana nihin abin da ke cike da abin da ake bukata in aka ce kofi ne to yana cike da abin sha an gane ko abinda za a zuba ma kofin a sha yana akwai shi dama a ciki to ya kira shi ka'asan to haka za a yi ta kai kawo a tsakankanin su da wannan ka'asan din shi wannan ka'asan din la gaulin fiha baya sa- bugar da kai ya sa ciwo ai la yusaddiqu da anha wala yunzifun baya bugawa baya sa ciwo akwai ciwon kai da yake samun dan shan giya kuma daga ƙarshe sai ya bugu ya zama ya yana tambeli ya haukace ko da haka bai za a laddatin lisharibi la fiha gaulun wala hum anha yunzifu haka giya take Allah samu shata sai Allah ke cewa ويطوب عليهم غلمان لهم
mm, كأنهم لؤلؤ مكنون wa yatufu alaihim sai a samu wasu matasan yara da Allah ya halicce su a aljanna suna kai kawo tsakankanin 'yan aljanna idan ka ga yaran saboda kyawansu ka annahum lu'ulu'un maknun kai ka ce wani lu'ulu'u ne da yake cikin murhin shi a rihai aka buɗe wanda haskensa ya kai haske kamar yadda Allah ke ce a wata aya ya tsufu alaihim wuldanun mukhalladuna
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا za a raka samun wuldanun mukhalladuna yara wanda Allah kaddara madawwama a aljanna suna kai kawo tsakankaninsu a wata aya bi aka wadin wa abarikin wa ka'asin min ma'in da wasu kobubbika wa abarikin na ƙarau wa ka'asin min ma'in da kuma wata gidauniya ko kofi a cike da abin sha don haka nan haka za a yi ta kai kawo ga 'yan aljanna saboda ni'ima me zai faru وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون wa aqbala ba'dhum ala ba'din sai sashen 'yan aljanna ya fuskanci sashi ay aqbalu su fuskanci juna ya tahaddasu da suna masu labari wa yatasaalu da suna tambaya an a'amalihim dangane da ayyukansu wa ahwalihim da halayen da suka zance bid duniya a nan duniya wa hadha kama ta hadisu ahli sharab kamar yadda mashaya suke hira idan sun yi giya sha gidan giya ko ala sharabihim akan akan suna shahe wanne ya rika ka labari wanne ya ka labari to su ma ni'ima ta yi ni'ima wancan ma mahaukata sun yi zance bare wannan da su ni'ima ce to su ba ta rika tattauna abin da ke duniya da irin ayyukan da ake a duniya me za su cewa قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين Kalu ya ce, Inna kunna fiddar duniya, lalle mu mun kasance a gidan duniya na hannu mu baina ahalina a tsakankaninmu da a cikin iyalanmu, ha'ifi na mu mutane masu jin tsoro, bima kana dangane da abin da yake kasancewa min amrihim na daga al'amuransu. suna faɗa abin da ya kasance yadda suke suka ce mun kasance a duniya mu mutane ne masu jin tsoro dangane da ubangijinmu mushfiqina min azabihi muna masu tsoro kwarai masu firgici daga azaba shi wa iqabihi da dankashi shi ya sanya wannan tsoron da muka yi muka dakatar da bannonin da muke muka dakatar da saban Allah muka rungumi istighfari muka rungumi sallah da karatun alqur'ani muka rungumi zakka da kyauta da sadakoki da zumunci to wannan abin sai Allah ya ji kanmu ya mana mi فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم famanna Allahu alaina sai Allah ya baiwa a gare mu wa waqana ya kiyaye mu azabar samum daga azabar wuta mai hayakin da yake tirnikewa samum irin wani wani tirnikewar hayaki ce da wuta take yi shi karan kanshi azaba ne to sai Allah ya tsare mu da shi kaga ashe duk abin da aka ba su din sai aka ce famanna Allahu alaina Allah ne ya mana baiwa kaga ya nuna ba aikin bane ko kamar mutum ne ya wanke maka mota ka bashi miliyan guda da gida da Allah kudin wankin mota ne kawai kaga dama za ka mishi kyauta ne babbar kyauta shi ma ya san ba dan wankin mota ba yau mota nawa aka wanki aka bada yan kudi kada ya za a bada gida a bada kuma wani abu haka to wannan kauna ce to wannan shine alman abinda aka baka wanda kai kanka ba kai dan mahanin a baka ba sai Allah yake cewa إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم inna su yan aljanna suka ce kunna mun kasance min qablu tun kabalin wannan rana ta kiyama ta zo tun a duniya na da'uhu muna bauta mishi kaga wannan yake nuna maka ashe addu'a wal ibada duk wani bauta ana kiranta mi ibada na da'uhu ba wai kawai muna kiran shi ba in ma kiran ne ai ibada ce akai shi ya sanya dama ita ibada akwai ibada din akwai wannan abin da ake bautar da shi akwai kuma aikin da shi mai bautar yake an gane ko to aikin da mai bautar yake daban sannan abin da ake aikatawa din na ibada shi ma daban to dukkanin za gani mutum inda diye wani abu za ga bauta ce ya maka wa'in ma dai ya zamanto du'a'un nan na mas'ala ne ko du'a'ul ibada ne shi ya sanya duka ƙur'ani ya kawo su kaga da yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum وقال ربكم ادعوني أستجب لكم wannan du'a wannan du'a'un da yake nihi anan ibada ce amma wajen du'a'ul mas'ala wadda wata bukata ce gare ka sai ce wa aiza alaka ibadi anni وإذا سألك عبادي عني فإني قريب to da waccan din da wannan din dukkaninsu suna shiga cikin ibada shi ya sanya al-ibadatu addu'a huwa al-ibada addu'a huwa al-ibada suka ce inna kunna min qablu nad'uhu mun kasance tun a duniya nad'uhu muna bauta mishi natadarra'u ilaihi muna kankantar da kanmu gare shi fastajabna sai fastajaba lana sai ya karba mana addu'a ibadar da muke yi ya amsa mana ya karbe ta wa atana ya ba mu su'alina duk abin da muka tambaya innahu shi Allah albarru menene albarru shi albarru shine abin yalwataccen ni'ima mai yalwata ni'ima ne mai yalwata rahama ne arrahim sannan shi Allah majikan muminai ne kaga barbar rahim an gane ko shine barbar rahim Allah ka gafarta mana sai Allah ke cewa ni malam ولكن فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون fadakir ka yi tunatarwa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa zan isar da safan da Allah ya aiko ka da shi fama anta bi ni'imati rabbika kai baka kasance ba dangane da ni'imar da Allah ka ya maka bi kahinin kai ba boka bane wala majnun sannan kuma kai ba mahaukaci bane wannan da suke cewa kai masahirci ne ba haka bane wanda suke jingina maka hauka Allah ya ce ba haka nan bane Allah ya kore duk abin da aka jingina da manzan shi Allah ne ya kore ba manzan bane ya kore ma kanshi Allah ne ya kore ma annabi shi kamar yadda ya saba duk sanda aka yi wani abu ga annabin Allah Allah ne yake mai da martani ba annabin ba ma zai mai da martani saboda girman annabin da daraji ba bukatar sai ya mai da martani Allah ne zai mai da martani Allah ke ce da haka fama anta bi ni'imati rabbika bi kahinin wala majnun dangane da ni'imar ubangijinka ne maka ta annabta ka wuce a ce maka boka sannan kuma kai ka wuce a ce maka mai tabin hankali sai Allah ke cewa أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون am yaquluna sha'irun ko da yake masu suna ce maka wai kai mawaki ne wannan ba manzo bane mawaki ne na tarabbasu muna jira bihi da shi raibar manun wato musibin zamani su zo su kare da shi wato sai suka ce ku kyale shi yau da gobe ma ta wuce da shi to yau da gobe ba wai ba ta wuce da shi ba kai da kake magana ba ta wuce ba da kai wai musibin zamani zai tabo wannan ya tabo wannan karshe dai zai halaka sai Allah ya ce musu قل تربصوا
Mm.
فإني معكم من المتربصين wanda ka gaya musu tarabbasu to ku jira inda kuna jiran ku ga abin da zai samu annabin Allah ko ku ci gaba da jira fa inni ma'akum ni ma ina tare da ku min almutarabbisin ina cikin masu dakon abin da zai same ku ku ku jira ku gani ƙarshen mu mu musulmi me zai yaya za mu wulakanta ko mu ma muna jira mu gani ƙarshen ku ku fasikai kuma ku yaya abin zai da mu da ku za a gane wane ne ƙarshen ƙwarai zai tabbata gare shi waye mummunan ƙarshe zai tabbata gare shi an gane ko Allah samu Allah samu dace Allah ka ba mu ƙarshen ƙwarai Allah ka ba mu imani lokaci yayi ko to da ne ya kamata mu dakata sai in Allah ya kai mu gobe lafiya sai mu tashi a a aya ta nawa kenan eh aya ta 32 ko haka insha Allah ko su 31 da aka yi mu tashi aya 31 wato insha Allah da fatan Allah ka ga- ka ba mu ladan abin da muka faɗa daidai kuskure kuma Allah ka yahe mana ababan da suke masu daɗi wanda muke nema na alkhairi Allah ka san su Allah ka ba mu wanda ma ba mu nema ba Allah ka san su Allah ka ba mu su abinda muke jin tsoro na sharri Allah ka yi mu sanin shi Allah ka kare mana shi ya Allah ka kare mana wannan ƙasa tamu ya Allah ka kare mana shugabannin wannan ƙasa tamu ya Allah ka kare mana magabatanmu ya Allah ka sanya albarka ga kasuwancin yan kasuwanmu ga aikin ma'aikatanmu ga dukkanin sana'an masu sana'o'inmu ya Allah ka sanya albarka ga karatun masu karatunmu ka sanya albarka ga dukkanin 'ya'yanmu da matanmu da jikokinmu da iyaye da sauran dangi Allah ka yi ma rayuwarmu albarka Allah ka zama da wannan ƙasa tamu Nijar lafiya Allah ka ƙara imani a cikin wannan ƙasa tamu Nijar ya Allah ka ƙara ginuwar musulunci da ɗaukakar sunnar mandan Allah a cikin wannan ƙasa ta mutarjar ya Allah dukkanin shakiyan da suke sha'awar dawo mana da fasikanci da ababe marasa kyau ya ubangiji Allah ka hana su ya Allah ka yi maganin su ya Allah kar ka biya musu bukata ya Allah ka kunyatar da su Allah ka kaskantar da miyagun ɗabi'u su samu gindin zama karka ba su gindin zama a ƙasar Nijar Allah ka karya su Allah ka wulakanta su ya Allah muna tawassali da sunan karfafobinka Allah ka taimaki shugabanninmu tun daga na jiha har zuwa kan na ƙasa baki daya da ma na ƙananan hukumomi da dukkanin inda jami'ai suke na tsaro a inda suke aikin su muna roƙonka Allah ka ba su kariya Allah ka musu maganin makiyansu sharrin da ke tunkara su Allah ka tsare musu su Allah ka hada su da dukkanin alkhairi Allah muna roƙonka wanda suka mutu daga cikin su Allah ka kai su aljanna ka bi firdausi Allah ka karbi shahadar su Allah ka saka musu ka saka ma iyalansu ƴaƴansu suka bari Allah ka sanya su su zamanto a hannu na kwarai a tarbiyance su Allah ka ba su ilimi da arziki mai yawa mai albarka Allah ka ji kan iyayensu ka gafarta musu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana ma qaddamna قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين